بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Alhamis biyu ga watan Bulhijja shekara ta 1446 wanda ya daidai da 29 ga watan Mayu 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabun tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab muna cikin babi da malai kulla mana malai ce babu qawlihi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الحديث ما لا يقول لما وانا باب يتي باب فرق الله تعالى ألم تر باك غنم إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بربهم بما أنزل إليك إذا وأن سكيرية وسين إيماني لأبن أكثر كرمك أن محمد وما أنزل من قبلك هو أبن أكسو كرغبانك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت سنا سأن سكي hukunci zuwa ga dagut وقد أمروا أن يكفروا به الهالي أمس أمني سكاه سجم الأبوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا شيطان ne yake son ya batar da su bata mai nisa wa qawlihi da fadan Allah ta'ala wa idza qila lahum idan aka ce musu la tufsidu fil ardi kar ku yi banna a ban ƙasa ƙalu sai su ce inda ma na hannu musulun mudin salihai ne masu yara wa ƙaunihi da faɗinsa wa la tufsido fil ardi kar ku yi banna a cikin wato ƙasa ba da islahi ha bayan an gyara ta wa ƙaunihi da faɗin Allah ta'ala a hukumar jahiliya ta yabakun yanzu hukuncin Allah ta'ala ne hukuncin jahiliya ne suke nema sabanin hukuncin Allah ta'ala sai aka mara kawo na hadisi na abdullahi ibn umar da yake ruwaitowa mazala ta sama ya ce ɗayan ku ba zai zama mai imani ba sai wato san zuciyarsa ya zama yana bin abin da na zo da shi wannan ba manta ba satin baya muna ta yar matashiya akan wato hukunce-hukunce na siyasa da kuma yaushe ne mutum ya yi da'a ga wani Allah zai zama tayi daga musulunci shi ne kuma zanibi ne muka yi magana akan waɗannan ayoyi da ake cewa duk wanda ya hukunci ba da hukunci da Allah ta saukar ba to wannan wato kafiri ne a wata ayan fasiki da azzalimi muka yi magana akan manganin malamai akan wannan muka yi magana kuma akan demokradiyya insha Allah za mu ci gaba da magana saboda akwai abin da wasu ke kwana-kwanan da suke ɗago shi cewa ta'amuli da demokradiyya yanzu da ake yi daidai yake da sujada ga gunki ta yadda duk wanda ya yi sujada ga gunki za ka ce ya fita musulunci shi ma haka duk wanda ya ta'amuli da demokradiyya za a ce ya fita musulunci kamar da su waɗannan yara yan bana bakwai aka yan su da ina ne haka aka suna faɗi suna cewa wato ai wato shi hudda da demokradiyya wani abu ne da mata asan kafirci ne domin ya kocin wanda ya je je aikata kafirci da gangan kamar mutum ne a ce ya je ya shiga wajen wanda ke bautan dodanni ko bautan tsamburburan su ya je kawai ya ce shi shi ma zai bauta zai bauta ma wannan dodannin shi ma wanda kaga shi je kai shi kafirci da gangan wanda aka duk wanda ya je ya shiga kafirci kamar yayi sujjada ga ga gunki ne insha Allah wannan magana ana kawo ta a kwana-kwanan nan ma da magana ma suke ta kawo wannan magana cewa haramun ne mutum shiga yi aiki a ƙarƙashin mulkin demokradiyya ko kuma ya je ya ce a zai shiga demokradiyya da suna ya kawo gyara in ya shiga to ya kafarta ya zama ya yi ridda ko balle kuma ya je yana yin aiki ƙarƙashin wani wato santoci ko wani abu wanda suke ake cewa su ‘yan majalisu yadda suke kawo dokoki ko suke masu sabon karatu karatu a mushi wani karatu har ya zama doka suna kawo dokoki saboda haka su ma wannan sun fita musulunci akwai gyara da za mu yi gyaran harafi ne kawai ga wanda ya ji yake da kyakkyawan niyya zai fahimci me muke nufi a lokacin amma kawai yanzu lokaci ne na mummunan manufa wanda zai ji manganin ka je dan ciro inda yake so ya murgude murgude kuma shi kenan sai ya fasara ba daidai ba akwai inda muka yi magana da makariya sai muka yi magana kada ƙura'a shine kafirci din mun kawo demokradiyya mun kawo daidaito da ake magana mun kawo daidaita addinai da yanci da sauransu duk mun kawo kace wannan kafirci ne to amma anan sai muka fara muka abinda muka fara kawowa shine wajen a ce kowa da kowa ya kada qur'a a ce gaba gari za su kada qur'a muka ce wannan abin da yazo a bakin mu shine muka ce wannan kafirci ne shakka babu wannan magana kai tsaye ya kamata in taririn ta a dan kawai an ce al'umma baki ɗaya zo su kada qur'a wannan bai zama kafirci da ba daidai ne ba ba daidai ba ne amma kun ga ba wai shi ne kaɗai ana ma demokradiyya ba demokradiyya mu rikin mu da shi da demokradiyya kamar da na faɗa na farko suna daidaita tsakanin abin da ubangiji ya rarraba wanda kuma faɗa ne da hukuncin ubangiji Allah ta'ala ya riga ya bambanta tsakanin mutane wa kowa ya bashi hakkinsa misali kamar kaman garban gado a ce namiji ya rike wato rabon mace biyu wanda wannan kuma ga wanda yake da hankali in ya tsaye katin tana tsoba wasu fita namiji ne akan mace ba a shi ubangiji ya ba shi wani alhaki ya dole sai ya kiyaye mace in ta tashi tana neman wasu abubuwa ba ta bata je ta nema ita kare namiji shi zai nema mata da aka shari'a ta ba shi wato rabon mata biyu to wanda kuma mutum ya zo cewa kawai daga baya a ji a cire rabon gado ko a cire wasu dokoki irin wannan wannan lalle fa ayi da addinin musulunci haka zalika wannan karkashin da to za ka ana dai tsakanin addinai ce addinin musulunci ne da yake da sauran addinai duka duk hukunci ɗaya ake musu wanda kuma haramun ne bal wannan ma shi kashi tayi daga musulunci wannan kafirci ne sannan daga cikin abin da suke kawowa akwai magana wato yanci yanci sakakken yanci al-hurriya al-hurriya al-mutlaqa absolute freedom ta yadda za a ce kowa ya abin da ya ga dama kowa ya zaba addinin da ya ga dama kowa ya rayu rayuwar da yake so in ya ga dama ya rayu rayuwa na haɗaka mata da miji in ya ga dama ya rayu tsakanin mace da mace in ya ga dama namiji da namiji wannan duk dokoki da suka sa abu dokokin musulunci kuma duk wanda ya yarda da wannan doka ya yarda musulunci a waɗannan su ne muka ce kafirci ne da amma kuma a cikin magana mu akwai inda ya zo wajen alayyar tekabat muka ce shi mu ce al'umma baki za su za su zaɓi shugaba muka ce shi ma wannan kafirci ne ko shakka babu wannan bai zama kafirci ba ba ga wanda ya aikata shi sai idan wato an duba wasu abubuwa amma a kai tsaye baka iya cewa wani abin kafirci ne to na gyara saboda ma wanda ya ji abin da muka faɗa din rike da zai ga a sake da muka faɗa ba daidai bane insha Allah mu yi maka mu gyara mun an karar da kanmu Allah ta'ala ya taimake mu a sai maganar da zamu ga tashin katin mu da zamu yi a yau sannan mu shiga cikin babi saboda wanda ya zama shimfiɗa a abin da zamu je mu cidda a babi shine shin ta'amuli da demokradiyya daidai ke ta'amuli da wato da yake da sujada ga gunki wanda duk muka ga yana sujada ga gunki a radin kansa ya zaba ne yace yana ganin daidai wa daida ne ko dai ka bauta ma Allah ko ka bauta ma gunki duk ɗaya ne ko yaje yace shi ne addinin kiristanci kai ka addinin musulunci a dan haka wanda ya addinin musulunci daidai yayi wanda ya addinin kiristanci daidai yayi wanda ya irin wannan lalle ya fita musulunci dan dole ka yi cewa wanda yake kishin addinin musulunci wannan yana kan fata to wanda shi kuma aka samu yana ma'aula da bakadiya daidai ke da kuma wanda ya je zaɓo na addini shi ma a wannan shi ne wato matashiyar karatunmu na yau saboda kamar yadda na faɗa wannan matashi wani matashi na yanzu ya fito na ji wasu na mashi sun sa mashi suna da cewa ɗan demokradiyya haramun ko demokradiyya shirka wani kuma ne wannan suna ya dace da shi saboda kusan shi hata masu shiga cikin gwamnati baki da shi a wajen wannan matashi shi gani yake kawai sun yi radda Allah ya tsare mu a demokradiyya kamar da muka faɗa wato wannan tsari ne na hukunci wanda yake bana bana ana ta'ala ba kuma wannan tsari ne na kafirci a tsari ne na kafirci to kuma ya kamata a fahimci tsari ne na ko ko wanda su suke karkashin wannan demokradiyya za su yi aure demokradiyya ne a matsayin wato wani wanda yake ya ya wato kwaci mulki ya ya aza mulki akan su tilas ko kuma sun yadda ko ba su yadda ba za su zama sun yadda amma dai mu nan muna magana a muna magana ne akan mummunan kasar inda tunda muna magana akan musulmai ne wanda suka suka yi da addinin musulunci shi ne addinin da su bauta ma Allah da shi to yayin da suka ce su su za su demokradiya zaka same su su suna mu'amala ne da wanda demokradiya kamar yanda ake mu'amala da wato ja'irin shugaba ja'irin shugaba shine shugaba zalimi kore ilma ja'ir ja'irancin sa ya hada da kafirci da zalunci ga kafirci ko kuma zalunci kadai musulmi da amma da zalunci to wannan shine yadda muke mu'amala da makariya haka kamata a fahimci abu cewa duk wanda ya mu'amala ya zama yana da wato ja'irin shugaba kafiri ko kuma ba wanda ba kafiri ba ya mu'amala shi wato malamu sun ci suke suke fada kawai dan ya mu'amala da shi wannan ya zama kafiri ko ko a'a akwai tafsirat da malamai ke akwai rabe-raben bayanai da malamai ke yi a abin da yake a wajen malamai na sunna baki daya in ba yan bid'a da sun saba musu ba kawarici shi ne wato dan mutum ya tsinci kansa ƙarƙashin hukunci na wani wanda ke azzalimi azzalimin nan kafirci kafiri ne da ya kafirta da zalunci na ko kuma a zalunci kawai ke amma yana da sauran musuluncinsa to wannan kai tsaye baka kimshi ya fita musulunci saboda shi yanzu ya tsinci kanshi ne a wani yanayi wanda yake shi ma ba haka yake so ba wannan zaka ga kusan kusan wannan shi ne mazhabin da ahli sunna duka in ka duba wato maganan mazhabi na Imam Malik a Thauri da sauran malamai irin su Imam Muhammad ibn Hanbal da sauran malaman sunna suna cewa duk wani shugaba wanda ya kwaci mulki da ƙarfi da yaji to ana yi masa da'a in ya zama musulmi ne in kuma ya zama ba musulmi ba to ba a zuwa a ce za a tunkuɗe shi in ba da iko sai in ana da iko sai in ana da iko ake iya tunkuɗe shi in ba da iko wato ana tsammanin cewa in aka ce za a tunkuɗe shi za a je a tara musulmai da yawa za a tara addini za a tara wasu abubuwa da dama to wannan kaga ba za a ba za ku ce za ku za ku kuɗe shi ba dan ko da ba ka ba musulmi bane ba ku zuwa kuma ku je ku yi sanadiyar mutuwa musulmi ba ɗaya ba za Allah cewa yi ba za a fito da fito ga shugaba azzalimi ba illa an tarau kufran mawahan lakum inda Allah fihi burhan hadithin Umar bin Sami da yake cikin as-sahih ce ba za ku yi fito da fito ga wani shugaba ba sai idan kun ga wani kafirci karara wanda kuna da hujja a kanta hujja ce karar cewa da wani abu da ya kare ga musulunci shi ma kuma ba laifin cin ala da iko to a fahimta cewa shi hukunci na demokradiyya a nan yan najeriya sun yadda da wannan hukunci ne ko a aka ba musu akai aka ba musu akai wannan tsari wanda suka aka ba musu suke hukuncin najeriya a wato indirectly ko ba suke hukuncin ba to idan ku haka ne kaga kamata a yi mu'amalanci demokradiyya gwargwadon yadda ake mu'amalantar shugaba a zalimi ko zalunci sa ta hanyar kafirci ne ko zalunci sa ta hanyar wato zalunci ne karami ya kamata haka haka ya kamata a yi mu'amala za ta zama mu'amala ce da wato alhakim al-muta'ammir bil ghalaba wanda ya zo ya juyin mulki ya kuma ce dole sai an mushi da'a ba yadda muka iya zabi to da haka wato kaga in ko haka ne halin yan Najeriya to ya kamata kuma ka ce wai duk wanda ya shiga cikin wannan wannan wato hukunci ba ko kuma wannan wato dokoki na demokradiyya kake wai din gurgurya na kafiri ba tare da kai rabe-raben bayanai ba wanda duk wanda yace zai irin wannan hukunci to zaka wanda danyen hukunci zai yi kuma ya tara rajin da ka ko ba wai ilimi da shi ba tsaba ya jahilci ne da kankan matsi ya sake wani fara da maganganu ne a idan muka duba wato sira na magabata za ku ga a cikin wato a cikin wannan na manzan Allah sira na manzan Allah za ku ga manzan Allah ya yi ba da umarni wasu daga cikin sahabbai su hijira zuwa ga Habasha kamar da aka sani a Habashan nan ba musulmai ne ba ba musulmai bane amma manzan Allah ya ce su je su rayu karkashin hukuncin wanda ba musulmi ba har yake cewa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad mazala ke cewa a habasha akwai wani sarki wanda yake ba a zalunta kowa a wajensa ku je ku ku zama ƙarƙashin shugabancinsa kaga wanda za su tafi a zahirin abu da ya bayyana musu umma daga baya dan najashi ya musulunta ba amma a zahirin abu da ya bayyana musu lokacin suka je najashi ba musulmi ne ba sanan kadara shi daga baya ka ce ya musulunta to amma sauran yan kabilar ɗinsa da kuma hukuncin da ake yi wuce ne na kafirci tsarin tsarin ne tsarin kafirci ne amma ka duba ga manzo Allah sai ya yadda ya yadda wato mumunai su tafi su rayu a karkashin wannan hukunci hukunci wanda ba ta kafirci ba kuma ta musulunci ba wato saboda jin cewa za a kiyaye musu wato abubuwa guda biyar za a kiyaye musu addinin su za kuma a kiyaye musu ransu za kuma a kiyaye musu mutuncin su za kuma a kiyaye musu dukiyoyin su sannan kuma za a kiyaye musu wato hankulan su wannan su ne wato five basic necessities of life wannan wato manyan dama dama waɗannan azarurat al-khamsa da malamai ke faɗa ku da kyau ku gani ba a ba an da wurin addini ake samun shi ba five basic necessities of life ba anan ba wajen addini wace sallah azumi ake samun shi ba galibi a wajen ma'amaloli ne kulatayya na rayuwa ko kulatayya na rayuwa ta fuskar ciniki ko ta fuskar zamantakewa a nan ne ake samun waɗannan manyan five basic necessities of life wannan darurat al-khamsa kiyaye rai kiyaye addini kiyaye hankali kiyaye kaza kiyaye kaza waɗannan abubuwa guda biyar nan ne ake samu to in dai aka samu ko da ba duka ba galibi a ƙarƙashin daula wata take kafira za ta iya ba ku waɗannan abubuwa to wannan halal ne ku rayu ƙarƙashin ta in kuma kuka yi mu'amala kuma la la kuka yi kuka zanna kuna mu'amala da su don za ku yi mu'amala da su ta hanyar zamantakewa don za ku yi mu'amala da su ta hanyar cinikayya to kar ka tsaye dan mutum ya yi na mu'amala da su ba ka cewa zama kafiri kuma wannan ga wanda ya fahimci addini wato zai yi danya aiki kwarai da gaske bai kamata waye mutum ya zama yana da wannan mummunan fahimta in ba da wata ba karatun ne bai yi ba sannan kuma banda su wato garin najashi habasha din ku duba ku gani akwai mu'minu ali fir'aun to ba ku ne akwai mu'minu ali fir'aun wato shi wanda yake ya yi imani da annabi Musa amma kuma yana karkashin hukunci na Fir'auna wannan mutumi bawan Allah mu'min ali Fir'aun in za a tuna shi da kansa ya ma dai yana aiki karkashin kafir din Fir'auna da shi ake kullawa ake kwancewa kuma balafun da in ana wannan hukuncin dole akwai wato a kawo hukuncin da ba dokon Allah ba ka sani Fir'auna shi ne yace ma shi za a bauta ba amma mu'minu ali fir'auna saboda a lokacin maslaha ta hukuntar ya shiga ciki ya shiga ciki karkashin su wataƙila kuma akwai abin da zai iya ma kare musulmai kuma kaga shi ma ya faɗa din kusan daga baya da aka aka shi annabi Musa kaga nan da sai ya bara'a yana cewa ataqna rajulan an yaqula rabbi Allah za ku kashe wani mutum ne da ya ce ubangiji na shine Allah ya buga musu misalai ya musu wa'azi to abin da nake son akai yana cikin mala'u ne yana cikin ɗan kanzagi wato ka iya cewa sanatocin shi fir'aunan a lokacin da shi ake shawara mashawartansa to wannan ina ka tabbata an ce alqur'ani sai kira shi sai kira shi wato wanda yayi imani ya tabbata masa da imaninsa ina ka tabbata an ce wannan yayi yayi ridda dan ya shiga cikin kawai mulki na fir'auna ina ganin duk yan yan demokradiya wato in dai ba bata gaza yan fir'auna ba to ko za shi kankan kankuwa ba za ka ce ta wuce yan fir'auna ba dan fir'auna shi cewa yi ni ban san wani ubangiji za ku bauta ba in ba ni ba cewa yi ana rabbukum al'ala a cikin ubangijin iyayen gijin da ake bauta ba ce shi shi ne na sama to kaga wannan wani waye irin wannan amma ta da kaga an samu wani yayi yayi aiki karkashin sa da yake karkashin ko ba a ce wannan ya kafita ba saboda me saboda akwai dalilin da yasa da ya hukuntar dole ya aiki karkashin sa ba wai dan ya yarda da wannan hukuncin nasa ba wataƙila akwai abubuwan da ya sa yi aikin ƙila saboda ya kiyaye musulmai jira nan su ƙila kuma an kawo wani motion wanda za a cuta musulmai ya ce shi bai da ba saboda haka ba ba ka zuwa ka tara alabi da kayan zuwa misali ana iya yanka ware tsakanin ku da musulmai da wanda ba musulmai ba ka ce ka za ka je ka sa kanka cikin kafirci da gangan ba ka wannan to amma a lokacin da ba kuke da rauni ba za ku iya rabewan ba to ba ka cewa kuma wajen wani ya shiga kuka ce ya kafiri wannan duk wanda yake ya fahimci addini yana kuma fahimtar inda malamai ke ajiye ayoyi to kaga ba zai kamata yayi wannan hukunce hukuncen ba wannan kaga mun kawo hisiran manzo Allah dan kan mu kawo mu'min ali fir'auna wani tsammanin cewa ai ai shar'u man qabla ne ka san yanzu mutane ba wai suna rubutun katu ne ba tunda wannan ba ba magana shar'u man qabla ne ai magana ta alwala wal bara duk magana an gina ta ne akan akan zamu zamu shiga zamu yi tawari tsakanin addinin musulunci da wanda ba addinin musulunci ba ko zamu ba mutsa wanda da aka shi aka gina shi masallaci ta ta aqida masallaci ta tauhidi sannan kuma banda wannan ga annabin Allah annabi Yusuf annabi Yusuf da ya je Masar asali wannan ya Masar musulmai ne amma ga shi ya jama ya musu minista ja'ani ala khaza'in al-ard haka ya faɗa sani a cikin wato minista da tattalin arzikin ƙasa haka ya faɗa zai musu aiki a lokacin ba magana ce ba a zo kan gaban da za a ce za a yi wani ware-ware ba magana annabi yusuf ya fara musu wannan aikin tun kafin ya zama tira siddiƙinsa tun kafin ya zama annabi kafin daga baya da ya zama annabi a Allah ta'ala wato ya ba mu labari cewa ga yadda aka yi san kai tashi daga bayan ma an yi rigima amma kaga a lokacin yi nan ai yana karkashin koyarwan iyayensa annabawa annabi yaqub annabi ishaq annabi ibrahim saboda haka ba wani abu da aka ce annabi yusuf bai sani ba to abinda abinda zai ƙara baka sha'awa a inda abinda muke wannan magana mu yanzu kaga annabi yusuf kaga sai ma yace yace a zo masa da annabi annabin Allah yaquba yace wa tuni bi ahlikum ajma'in ku zo mun da iyalan iyalan ku duka a ciki hada annabi yaqub hada babansa annabi annabi yaqub annabin Allah zai rayu karkashin arna saboda haka ba kowa ne da yayi wani mu'amala ya rayu karkashin arna ko wani abu kamacin wannan ko ya musu aiki annabi Yusuf a lokacin da aina musu aiki ne ai yayi yayi magana a matsayin minista ba yayi magana a matsayin maka magana ba ba wai alfarma ake mushi ba a aiki yake musu ya zama shi ma malawa daga cikin wato abin da din daga cikin shugabanninsu saboda haka kaga waɗannan dole ka ce sun yi ma'amala da kafirai da kuma sistem tsari wanda ke ba na musulunci ba to amma ko galibi in ka je kai wala ga akwai maslaha ta addini da kiyaye addini da wasu abubuwa da suka hukunta yasa aka haka to kai kuma yanzu a Najeriya kawai ka zo kai mutunta da jama'a wannan hukuncin a hukunci na bai daya to kaga lalle yanzu wannan mutum yana sai ya kawo wani abu da ke ba ilimi ba ilimi ba me wani uzuri me kai wani bincike kai ka kawo binciken da ka karanta shi a gani wanda bace ya kaje kai har ka ga ka kama cire mana wato zaton cewa duk wanda je ya shiga dan yanzu wani ya zo ya ce zai shiga takara ka ce ya yarda mu yanzu wanda ya ce zai takara su da duniya a wajen su wanda je na aiki wajen sanatoci shi ma ya yarda wanda ba ya ce shi ya yarda da mulkin demokradiyya shi ma ya yarda ka ji yaro ba dan karami fa da da maganganun irin wannan da tayara da ka ba fa abin da sani kawai fa wato kawai shashi fadin sa yake yi amma kaga wato yanda abubuwa kuma abin da zai baka takaici al'umma ba ta fahimtar wai waye ya kaci waye da kaci ba saboda al'umma suna cikin fagamniya ma da in dai har kamar wannan yaro matashi wanda bai san komai ba kan masa da can masa bai gama fahimta ba zai iya zuwa kawai haka nan a bashi masallaci ya ya kudu ba a ta tara mutane zai yana faɗa kuma suna yana gabatar ana jikitarwa ana ganin shine Emir Mokile ya fi kowa gaskiya ya fi kowa ilimi ai kaga al'umma sun shiga wani abu dan ka yanzu al'umma ba ta iya gane gaskiya ka daina ɗaukar wani shaida al'umma yanzu wai ma ce malam wani malam wani kai karatu ka kyale mutane kawai mutane yanzu ba sa wani gane ba wake da katu wake waye bai da katu wake da gaskiya waye bai da gaskiya ba sa gane ba saboda da a rubuta kowa yake Allah ya kyauta a saboda haka anan mu kawo mu dawo maganar gida anan mai magana bukadiya din na kawo misalan nan saboda a fahimci kawai idan kaga wani na mu'amala da wata tsari wata ba ta musulunci ba ba ka zuwa yanzu ka mishi kuɗin gobe ka zo ka ce wai shi din ya kamsunci kai tsaye saboda me saboda wai ka ce wai guri dai da wanda ya je su jira ga gunki a ina aka faɗa maka haka demokradiya abubuwa ne da yawa a ciki abu ne ɗaya ba abubuwa ne da yawa a cikin demokradiya saboda haka ba abu ne wato guda ɗaya da zaka ce wai zaka zaka mutane hukunci hukunci na bai ɗaya ba tsarin demokradiya a Najeriya mu yanda hakikanin al'amarin ta yake wannan tsari mu wasu ne suka kaga ba mana ita in ka je ka duba da yawa daga cikin galibi za ka ji wasu daga cikin suna da wasu maganganu na rashin na rashin wato wato tsaftace baki a ce demokradiya na dole mu rayyata rayyata demokradiya mu sharo manta mi kaza kamar a kuma da demokradiya kamar wata wani ideal system of governance da dole sai kowa sai yayi wannan kowane musulmi inda ya fahimci inda addini ya dosa ba wai bai fahimta bane wanda jahili ka jare shi amma wanda ya fahimci inda addini ya dosa haramu ne faɗa wannan maganar gaskiya kuma ba ce mai hadari ka ce demokradiyya shi ne abin da ya dace da mu yanzu ka ce wannan shi ne identity of governance da ya dace da rayuwa al'umma kamar za mu yi magana a gaba wannan za ta iya zama ta haɗa ma kwarai da gaske za ta iya zama ta jijigi ima da mutum mutum ya dinga cewa ai roman romanci dole a sha mu ji daɗi kaza kaza kaza kai dai in kana idan neman kuɗinka da sana'a ka je ka tare kawai wannan ba ba wannan daban amma kar ka zo kuma kana karanta ta da cewa ita ta dace ina ka bar addinin musulunci shi shi mai dace ba kaga wannan magana ce da ya kamata mutane su su wannan saboda tsarin da muka iya tsari ne da mu kakaba mana aka yi yanzu ka dauki da muka iya kamar shi ke hukuncin mu su waɗannan wakilansa ne wanda muke aikawa mu je mu dan gwada mu zabe su amma yanzu muka iya shi da hakikanin ke mulkin to shi kuma yanzu ya bar jiwon mulki ya yi ma addinin musulunci juyin mulki ya kwaci mulki da ƙarfi da yaki ya kuma matsa mana sai mashi sai mun mada sai mun mada wannan tsari da'a mu kuma yanzu ba mu da ƙarfi shi wato shi tun da ke shi tun da ke tsari ne na kafirci ba mu da dama yanzu mutum kuɗi shi kai tsaye sai dan za a zubda jini a jini sai dan za a jina jina kuwa za a zubda jini to a irin wannan duk wanda ya zama ya kwaci ya kwaci mulki irin wannan ba ku da dama to jira za ku yi ku je kuna tattali tattali kuna tattalin hankalinku kuna tattalin iliminku kuna tattali kuma na wato materially wato kuna tattalin makabanku da sauran abubuwan da duk Allah ta'ala ya baku ku samu dama ku kuɗi shi wannan duk shine ijma'in ahlus sunna jama'a ne kan cewa duk wani shugaba da ya kwaci mulki da kafi da yaji ko da ba musulmi bane to wannan za a tsaya ne a hakura kyale shi kula sai inda aka samu dama in kuma musulmi ne to shi wanda za a hakura da shi a ita dai man yadda ubangiji zai kawo maganin sa Allah ya raba jama'a a huta da shi ga magana imamu ahmad zan kawo imamu ahmad yake cewa wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wannan yana magana kan shugaba wanda yake musulmi amma azalimi yace duk wanda yayi khuruji ya fita daga da'a shugaba daga cikin shugabannin musulmai wa qala kana nasu istama'u alaihi alhali mutane sun riga sun taru akan sa wa akaru lahu bil khilafa kuma sun yarda da khalifancin sa bi ayi wajihin kana ta kowane fuska ya zama shugaba wanda zai ce wai ai sai an mai zama shugaban sun ta mushi bai a waya fada maka bi ayi wajihin kana ta kowane fuska ba in dai da ya kwata ta kwatu da karfi da yaji da ko za ku shiga kamar da lokacin da za ku ga wasu suke ta magana cewa wai za a tafi Nijar a jiya su yi wancan shi shugaba din daga baya a ji a jaba al'umma musulmai kashe kashe babu gaira babu dalili shi wancan buzu din ba ba wani ba wani wanda zaka ce wai shine me ake cewa ba wani ɗan gaban goshi da zaka ce wai shi ɗin wai ka tabbatar cewa in aka dawo da shi ya fi wacce ɗin ba to a wannan lokaci tunda dai sun ƙwace mulkin su surojin sun ƙwace kuma sun ƙwace ta ƙwatu shi yana sa kai ma to da a ta ya zama dole duk da sun yi zunubi ta hanyar da suka zo mulkin amma kuma sun faɗa a taron mulkin dole a kansu saboda mai bi ayi wajen yin ta kowane fuska za ga ai akwai wanda da abin mulkin suka yi suka rika yi suka suka zama shugabanni yanzu za a samu wani soja ya kwace mulki haka za mu yi hakura ya muka iya da shi kaga lokacin da ya kwace mulki kaga daga nan kowa zai da shiga Facebook yana maganganu kenan eh so da kaga ba da ba daukan ba daukan abubuwa ka rinka shiga Facebook kana zagin jama'a haka babu gari babu dalili kana magana shi kenan cikin minti 20 ko kasa da minti 20 zaka ga an zuna ga angon ku an zo an danke ka kowaye kai a wasu garuruwan da ake aya haka ake yi kana magana cikin abin da bai wuce minti biyar ba duk yanda kake tsammanin kana cikin wani waje da sun kuru sun kuru amma za a wasu za ga sun zagaye ka an ji an dan koka a ce kayi magana ɗazu a cikin facebook amma mu sai najeriya kowa an buɗe mishi kofa ya ta dadana abubuwansa da hannunsa allah kyauta amma ma wata bin riba aw bil ghalaba da yadda ne muka yadda zama shugaban mu koko da koko da ƙarfi da yaji to duk wanda ya fita a irin wannan shugaban faqad shaqqa hadha al kharij wa asal muslimina to lalle wannan wanda ya fita daga da'an wannan mutumi ya wato kamun musulmai cikas ya fita daga da'a wa khalafa al athara an rasulillahi kuma ya saba abinda aka samu da asarai hadisai daga manzo Allah na cewa ai da'a fa in mata khariju alaihi in wanda yazo yana yin fituna so ya mutu a haka mata mitatan jahiliya ya mutu mutuwa ta jahilai haka imam Allah ya faɗa kamar yadda muka sha muka dinga yin wa'azi lokacin da aka muka fitowa daga zankan nan a musamman lokacin da ya rikide bayan aka ce kawai shi so ake shi wannan shugaban ya sauka a lokacin da ci faɗa musu tambaya jama'a muke yi wai mutumin nan kuna tuhumar shi tuhumar shi ne ya fita musulunci ko kuwa a kawo da dukiyar ku ne ake cinyewa dan kowa ya kawai al'amin da tahririn me me yasa ake rigima ku yanzu kuna rigima ne akan cewa yanzu ya kawo wasu lokutan da ba mai musulunci ba ba bai fada ne ku bai ta rawar sa ya gaisa da mace ta tafa ya kawo wasu dokoki na cewa zai kawo dokan dokan auren jinsi wa ka taba gani ya damu kan wannan in ba wanda ya damu da addini ba ko ce zai yi tuna fito ka taba jin wadan kungiyoyin da sun ce za su tuna fito saboda ya ce zai kawo auren jinsi galibi fa ko al'uryiman da ake a lokacin nan da shi saboda wato an ji an ji aya hannu an sha wuya ne magana kawai kenan to shi kuma wannan in dai dan wajen shan wahala ne shine dai manzo Allah ce fa takunu ba'di asara za a sami danniya za a sami babakere za su cinye su cinye ni daga su sai yaran su mu kuma ban muna fama sai me kake umarta mu ya manzo Allah yace abinda aka ce ku yi na da'a ku musu ko kuma ku bar su ku ci tsoron Allah Allah ta'ala ya kwato muku naku amma mutane ba su san waɗannan abubuwan sai su ce ai ba wannan fa ana maganar karimuhun baya ne ba wani yanzu ba wa ya faɗa maka haka karimuhun baya su galibin su zalunci ma suka yi abubakar da umar da suka yi wannan zalunci balle ka faɗa ka in ka je ka duba kaza irin su a ta karfin da kake tsammanin zaliman ne sun ɗai zalunci amma sun kiyaye addini sun kiyaye addini su da ba mu yanzu na magana wani kiyaye addini anan ba babu saboda haka duk wannan fito na kusan wani lokaci ba ba ba haifar da ɗa mai ba ba haifar da ɗa mai domin musulunci ba bai karɓe mu ba gaskiya musulmai za su koma su nema wasu hanyoyi za su kawo maganin matsalolin su je su yi amma duk waɗannan suna fitan su turawa ne da suke su da yake sun ɗaure mu abin gindi sun kiyaye abin to in za a yi za a yi shi ne da chocolate ma da ɗan nama da kayan kayan jin daɗi kayan alatu ku je ku yi haka da ɗan a dinga ɗan baku ruwan sanyi kuna sha in kun gama ku koma gida abin ku ba mai cin kanzu mu ko yanzu nan za a je a kama ne a wani wani ya daga tintar rasha an kama shi ko an kama shi kenan sai Allah kuma wani an kashe shi ka gani abu ya lalace wace ce nan muke labari ana sharaɗa ake cewa ita da ɗanta ita ita ba ta riga ta fita ba shi ya riga ta fita ya fito waya cewa ba za ki fito ba shi kaza karshen wayan kenan kan ta fito an kashe shi so wadannan abubuwa yanzu wannan yaron an ce ta ce wa shi ke wata kaza ke wata kaza ke wata kaza to me yake ta ba ta kawo dan hannun hannun ta ce dawo gida ba ma yace ta ce ta ce dan ta je fita yanzu an yi asaran yaro yanzu ba san rayuwar da take ciki ba wazai mata wannan aikin da yake mata kowa yanzu ba in dai wato nauyi ba zama dole ba ai gudu ake yi ba nauyin shi ba Allah ya kyauta Imam Ahmad anan kaga yana magana akan musulmi ne. To amma dai shi kanshi wanda ba musulmin ba, a kamar wato tsarin da baka na da muke fama, tabbas wato tsari ne na kafirci. Amma abin da zamu lura wannan tsarin ya riga ya kwaci iko akan mu ko bai kwata ba. Ya kwata. To an sami wannan wilaya da ai wajihin kana kamar da Imam Ahmad ke magana, bi ai wajihin kana ko ta wani fuska ne. Ya kakaba mana waɗannan dokoki. alama haka shine duk wasu rayuwa da muke ba rayuwa sai da waɗannan sai da waɗannan abubuwa a yanzu ta ina ne zaka gane cewa kuma wato wane na mulkin ka mulki na tabbas ba wai na jike kana yi ka ba shine duk wasu abubuwa five diseases of life din nan naku da kuke rayuwa da shi kiyaye addini za ku gani ko da dai ba sana cewa su za su ba kowa addinin su amma kuma suna da suna iya kawo wani policy wanda a karshen addini za su iya kawo ba za su iya cewa yanzu daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba sai rayuwa azumi ba kaga ya tafi addini kuwa to kaga shi suna mulki wato yana abin ya shafi addini kuwa ko kuma a ce kuma ciyaye rai yanzu idan misali aka je aka wane ya kashe wane wurin wa za a je wata su za a je a shiga kan shugabannin ne ko muna so kuma masu shugabannin idan aka zo aka ce wane ya ci min mutunci ya min injury statement haka ya taba wato abubuwa mutunci na wurin wa za a je wurin su za a je idan aka ce wani ya ci mun dukiya in yahu yahu na sun cimma mutum wani wa zai je wani su za a je in kuma aka ce wane wane da wane suna shigo mana da ƙwayoyi da suke ba yaran mu wajen wa za a je wajen su zo a sa ido a sa NDLA da waye da sauransu su wa suke wannan su ne da shugaban demokradiyya din ba shi kaga sun zama sulki da mulki akan mu muna su kuma masu wani mulkin da ya tabbata to shi ƙa'ida irin wannan kasa makafiri wanda ke maka mulki tsarin ya yi gaba dai to shi ne zai zama shi ke shugabancin mu shi tsarin mulkin haka ya koma yanzu saboda su lokacin musulunci lokacin baya su ba su san akwai irin wannan tsari za a zo da shi a ana wani zabi wani ya sako wani ya hawa a su ba sa wannan su su saboda sun san wannan ba za a kawo political stability ba galibi a lokacin tafiya ake da makamai ka ce wani hawa ne hawa ne ya ji haushin sa kawai sai an tashi saboda haka mu yanzu ne za ku ga akwai wani tsarin wani ya hawa wani ya sauka saboda to amma shi wani tsarin ya riga ya kakkawa mana waɗannan abubuwa kuma shi ke mulki akan mu to wannan ke bai cike wuce mulki akan ka ba ka da dama ka zo ka ce wai za ka tunkuɗe shi inda mana dama zan mu tunkuɗe shi kawai mu zo mu zo a samu wani wani gida a ce ga mun arewa hausa ka manyan musu shi shi shawarwari da da duk wani mai faɗa a ci ya ce daga yau mun daina daga fadiya su fito kuma duk mu da ba suka fito suka faɗa wannan mun da musu da dan Allah nasiya ba mai iyawa in kana son ka san za su iya kowa su iya ba ka je ka tambayi ya nemi bakon lokacin da yayi da yayi shari'a kana zuwa ka je a Wisal TV akwai hirar da aka yi da shi ka je ka ga irin kalubalen da ya samu irin wayoyi da ya rika samu na turawa da wanda ba turawa ba za su yi mishi kaza za su yi mishi kaza za su yi mishi kaza ya dage a lokacin da wani dan bangare wani tiny fraction ne kawai aka yi addinin addinin musulunci galibi wanda aka mushi aka musu dan baka musu addinin musulunci aka yayyanka musu hannu aka mutane musu hannu sai an je an ta bayan baji an dinga rarrashin su a lokacin da ake irin wannan rayuwar ne za ka zo ka ce wani wanda ya shiga zama kafiri baya baya baya baya shi ne masa koyi ba a saboda haka in aka samu irin wannan to sai dai mutum mu koma muna ta addu'a kar mu ce za mu za mu to za mu yaƙe shi ba za mu yaƙe shi da abin da za mu yi wannan tsari dole mu yaƙi wannan tsari da abin da za mu yi shine tsarin farko wannan abin da muke a yanzu mu gane da mutane mun sashe da su kan cewa wannan tsari tsari na kafirci kar ka yarda da shi kuma ka ji cewa in aka samu addinin musulunci a yanzu a haka to za ka wata da wani tsarin ka rungumi addinin musulunci wannan shi ne abin da ya fi dacewa amma kuma mu addinin musulunci ba addini na kasara ba kai mu ce kowa da kowa ya fita a ji a dinga kakkashe da mutane babu gaira babu dalili dole mu tsaya mu shirya mu shirya ar-ruhi da al-ma'nawi a samu imani a samu hijranul ma'asi mun kaurace mu saban Allah sannan kuma daga baya kuma a zo a sami wanda za su taimaka ma addinin musulunci al-ansar kenan sannan kuma daga baya a sama wanda za su yi wato daular musulunci ta zo Allah ta'ala ya kawo mana ita saboda haka idan aka sami wani a irin wannan hali da muke ciki da mafadiya ta riga ta zama ita ke mulkin wani sai ya ce shi ba zai shiga saboda abin da yake tsammani na cewa zai haifar da wato wani ci gaba a addinance ko ko ce zai haifar da wani ci gaba a mutuncinmu da ake ci cin mana mutunci mun je wasu wurare ko wasu abubuwa da ba ma sani ba sai dai a yanke hukuncin yanzu kamar in kana hira masana akan waɗannan abubuwa da aka ce ECOWAS ECOWAS sun faɗa akan akan cewa Kano da sauran garuruwa irin irin na Arewa su daina damuwa idan an zagi ma'aiki da sauransu saboda duk wani yanci na faɗa alwaktin baki a lokacin inda ake magana inda labarin ke zuwa an ce ƙara aka kai su kotun nasu har aka lokacin da aka kai ƙarar har aka zauna har aka tattauna har aka fita da wannan shi wannan verdict din mu ba mu sani ba sai dai karshen barik din kawai baka sani su kaga wato mu yanda mu lamarin to duk wanda ya shiga ya zama ya zai iya samun tasiri na kai tsaye ba wai tasiri wanda kake wani gefe ba sai dai kawai kai ba ka zama wani wani kiyashi kawai to ba amma ni ka je kai asarin imanin ka auren a zama kana ka iya samun wani tasiri tasiri na bai na tabbas ka kiyaye musulunci addinin sa mutuncin musulmai dukiyar musulmai rayukan musulmai kuma aka da yakinin cewa kiyaye waɗannan abubuwan ya tsaya ne akan shiga waɗannan abu waɗannan wato sakuna sakuna na siyasa wannan mutum ya shiga baka cewa ya yi kafirci ba fa ina cewa shiga yanzu musahabi ne ko ba musahabi ba ina cewa ga wanda ya shiga baka cewa kafirci ne ga wanda ya shiga wannan baka cewa kafirci yayi idan akwai buƙatar shiga musulunci abu yana da buƙatar a shiga din sai a shiga a saboda kamar yadda na faɗa shi bukari a uwaye da yawa a cikin ta akwai wanda zaka gani sun wato suna aiki karkashin demokradiyan aiki suke kaman aiki na kwadugo kamar irin irin da muke aikin gwamnati wani zai ce aikin gwamnati da muke yi ba ba mu muke ci ba sai ce kuma mun zama arna saboda muna aiki karkashin hukunci wanda yake ba ba ba mai faɗa haka sai wanda bai fanci abubuwa ba in ba ka sai in ga maka daga annabi ga annabi Yusuf yayi ya yi aiki karkashin karkashin gwamnatin arna su ma ba yayi ba gashi yayi ga mu'min ali fir'aun shi ma yayi sai ka zo ka ce musu kafaran ka gani kai kai kuma mutunci naka zai rage kaga wannan wato abu ne da ya kamata a kula da sosai wani kuma wani abu ne wanda ake ganin a siyasance ne ake ganin wani za a tura shi zai kiyaye baratan musulmai musulmai kuma sun ga akwai wannan maslaha to wannan ga in aka yi wannan ba za ka ce mutum ya yi kafirci ba wannan aka yi baka baka da ba ka ce mutum ya kafirci yayi saboda wani abu ne wanda yake ana kokarin a ga a ga ta ina ne za a kiyaye musulmai waɗannan abubuwa guda biyar shi kuma kiyaye waɗannan abubuwan dole wasu abubuwa da yake da bukatar shura da yake bukatar kuma trial a yara a ji a ɗan yi ta ƙoƙari a ta ƙoƙari har daga ba a samu trial and success sau da waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda suke suna da in akwai haja ko zarura alhaja muliha ko zarura wani aka shiga wannan babu ba ka cewa mutum ya zama kafiri a haka sai dai anan akwai abin da malamai ke kawo ba wataƙila kuma zan ɗan bar kofan a buɗe in ji me jama'a za su faɗa a yanzu muna da labarin kuma sai mu ce kuma su malamai su shiga ko ko a a ji a samu wani ba malamai su shiga waɗannan harkar siyasa a dai wannan siyasa muke a Najeriya mu a yanzu kar mu kawo wannan siyasar wata ƙasa ba mu san ta ba wannan kunta da wannan magana mu yanzu a Najeriya a kwantar Najeriya yanzu kaga muna magana wanda ya shiga saboda kiyaye musulunci ya dannan abubuwa barwiya ta guda biyar five basic necessities of life muka kiyaye addini farko kiyaye rai na biyu kiyaye mutunci na uku kiyaye dukiya na na hudu kiyaye hankali na biyar wannan ga wanda ya shiga ya wakilce mu a waɗannan abubuwa in kuma bai kiyaye mana waɗannan abubuwan ba ya ci amana muka je muka hada ƙarfi da ƙarfi muka tura shi ya mana wannan aikin wannan malamai ne masana addini ya kamata shiga koko a a je a tura wani masu fahimtar addini amma ba zama malamai na ƙololuwa ba ya ya kamata abin ya zama don kaga da wannan abin ya zama wani tafiya bisa tsakanin har tsangayen masu karatu ba a tsakana tattaunawa tsakanin malamai da malamai ba ma kawai wato wannan ba wannan har tsakanin masu da'awa dai da aka je muka je muka zauna muka ji malaman masu da'awa suna tattaunawa mu ma da muka yi yan baya baya yaran su muka ji su tattauna wannan abubuwan sun je ko kowa ya sa baki a jimi zai faɗa mu yanzu me ra'ayin ku kuna da kusa ku ga ku ga fanta biya zama gwamnan Gombe ko ba ku bukata a fito a yi wareware sosai a fahimta eh mukaddara yanzu shi da yake cewa da ake zai bai fito fili biya faɗa ba na ji abin kofi ba yanzu misali da wasu ke cewa je ya zama gwamna kar mai maganan ya zama minista ko ya zama shugaban nidda wani appointment ne in ka jawo shi ka ba je ka wanke certificate ɗin ka je ka gani ka je fasa'a ka in an baka an baka wani an bashi da appointment ɗinsa yawa kar ka zo kana wani magana cewa an bashi kaza kaza kaza malamai su shi ba ba da ba title ba shi za ka tafi za ka ci professor Isa ne Ibrahim Fatama ke faɗa galibi mu ne da muke cewa shek a wurin amma ba da ba da ba da ba da take ba appointment ne iyawansa ya kai shi yawa yanzu ka wani a wajen aiki na ka ga ainihin wani ƙarin girma na zama shi na mini shugaba sai sai ka ce kuma dan ina wa'azi ne a harka ne ce ta boko ta kai ni a wurin kawai wani abu amma yanzu misali yanzu ka ga sai an ji an tika mishi zabi ya na Allah misali inda ya ko misali kawai nake yi wannan ko kuna ganin dacewa wanda zai shiga da shi ire-irensa wanda ba su fahimta addini ko ko a ya dai dawo baya ya ake gani eh ta bismillah ta
ni a islamina suka ba da misali mai kyau to hankalin mutane zai dawo kai su fahimci cewa wannan addini na yadda yake kuma abubuwa da suka da ake yi kawai suka yi na'am kamar kwanta yana da ilimi na addini na'am yana da kuma ilimi na wayewa na zamani haka to in dai ya yi abin da ya kamata a wurin na'am gaskiya a mutane da yawa haka ne eh su ma su ɗauki wannan don ya zama da kan ya ya zama izina eh, eh ta dabda wannan yana buƙatar experience to gaskiya ba su ne zai yi cewa ba dai dole sai an samu wani ba eh gaskiya su ba su malamai su samu ne zamanto jagorori ne masu ba da shawara na
amma dai a samu da ke idan ya fahimci addini ya fahimci addini sosai gaskiya wanda idan ya je kan abin da zai yi kuma zai kare mutum a addinin sa na'am yana ganin kuma zai kare mutum to a yanzu dai eh ga dai eh eh wani abu muna magana akan kuntun Najeriya ne zai mu a halin da muke ciki mu a yanzu bar magana wannan gaba daga al'umma su fahimci cewa sai masu gaskiya masu addini yanzu ba wannan muke magana ba na yanzu ana magana yanda ake ciki a dama gazan wato siyasan kasa ta yanzu a san bambanci tsakanin waɗanda ake turawa fajirai yawwa da kuma addini masu masu kamammun mutunci da sauransu zama cewa a san bambanci tsakanin jahilai a waɗanda masu tafiya da tsarin tsafi da waye na'am na'am sai zama cewa a samu dan su waɗanda abu za su je su yi zama cewa bambanci da waɗannan Haka.
A gane bambanci eh wanda hankali ba zai so da koma da mai ne babban ba ne ba sai ke da Yawa.
amma ba wani da ni na'am su malamai babban ba ne suke ci a ƙarfi na'am sai kawai gaskiya ne gaba ɗaya Eh, musamman yanzu kaga muka samu tana da buɗaɗɗiyar baki kowa bakinsa a buɗe ne maka yana shi kuma ranar addini za su yi mutunci da kun a cikin addini addini mutunci a mutunci Haka.
mutunci a makaice haka ne amma da mutane su kawo suke to iyayen namu da su ne za su sa baki kafin yayin mu da su sa baki mu ji ba wata yin ba ba- iya abu da za ka fara ke za a fara ke nan to mun samu dai magana biyu waɗannan magana biyu duka gaskiya za ka samu wasu daga cikin malamai wani malami wasu daga cikin malamai sun faɗi abin da malam ya faɗa wasu daga cikin sun faɗi abin da dokta ya faɗa sai dai abin da a, da yawa daga cikin malaman mu wanda suka fi suka fi samun experience a wannan suke da karatu mai yawa suke faɗa Ah, kamar mana yaren da shi malamu da Dr. Muhammad Sani kun ce al-Ustaz Dr. Muhammad Sani Umar yake cewa shi to yanzu yanzu idan kuka ce mu tashi mu tafi siyasa to mu kuma kantarwa zai mana eh yace wa- wannan shi ba abin da ya fara faɗa yake to ai kaga yanzu to yanzu ba ka bari zai karanta to kuma a wato wannan akwai akwai abin da ya kamata mu kula ni in kawo da misali kula da ke ku gani sadauna idan a wato sha'abiya ne yanayin yadda yake da ta cewa ya zama shine shugaban na kasa baki daya ya zama prime minister ai misali in a abin da kamata ne ta ce shi ya kamata ya zama wani yasa ya haƙura ya zama premier da a arewa saboda yana ganin in ya tafi akwai wasu abubuwa da ba zai samun dama ya yi sun yi tafi ba aka saka shawara aka turta ma balewa shi ya zo ya zama firimiya ya haƙura da wani zukami wanda ya zama babba a mutane kawo da matsalan misalan kaga wannan demokradiyya ne kamar da muka faɗa kafirci a ciki shi ta kanta tsarin kafirci wannan shine kaulan wahida to galibi a irin wannan yanayi ba da ba ina ganin ba daidai ne ka je ka tura malami ya je ya shiga wannan kamiya biyan ba gwara ka tura wani wanda yake wato wani wanda yake yana da mutunci amma dai bai kai su ba saboda su su ya kamata zama su ne karshe in aka kai kansu to an riga komai ya ruce kuma in aka kai kansu su suka ruce to kowa komai ya ruce kuma amma yanzu in ka tafi aka ce ka kai su a kai su wannan wajen su je su a tika to dole fa sai fa a samu opposition sai an samu adawa kuma dole wani da yaren adawa zai zo ba da yaren wani cewa su malamai ne to kuma sai wani ya saki baki a kansu ina tabbatar muku daga lokacin da zama malamai ba su da mutunci to duk wallahi duk wani kofi na banna mun bude muku ai yanzu abin da za ku ga hatta wanda suke fajirai suna fitowa a TikTok suna shigan banza wallahi saboda malaman sun mutunci sai na ta zubewa ne hankali yanzu waye yanzu misali kake gani kawai da sunan ɗaya yana da wani rawanin malanta wasu daga cikin sojoji aso suna zalunci sun daddaura mutane sun kucin bindiga ya tashi ya je kawai yana cewa ku tashi tashi tafi abu yanda malam bakar gumi yayi waye waye wani isa suna yi ina bin za su kucin bindiga ko su ya kauce ko su dauke shi ba da da yawan abubuwa saboda wato akwai abubuwa da yawa idan aka ce wato mu muna kanan gyara ne amma ba mu ganin abin da zai je dawo mai ilimin da addinin da kuma shi shi wato malantar in ka ce zai tafi ba ba su iya bane za su iya to amma ko muna so ko ba su so dole mu san cewa wannan tsarin kai tsaye ba su iya canza ta baki ɗaya ba ba su canza ta baki ɗaya ba za su yi su kawo iya gyara kyautatuwa su kawo ka waɗannan five business of life za su kawo wannan gyara amma dai sauran abubuwan ko ba su canza ba kuma kun sun ta shi a larura kenan saboda wa'anda zai mitin da su ma yau gaba gida a kawo mushi wata hoto wata wato kusaka haka ta bude abubuwan ta kaza komi ta zo za a mata sayin ko ana wani bayani ana wani haka haka haka haka duk malami ko a ce shi wannan da zuwa kun ga kuma ba za ku ji daɗi ba Allah ka gani hata mu da muke boko misali wato yanda za ka gani a hadu a ce za a yi wani lafta a yi wani waye wani waye kai ka san ba haka kace ka malamin ka ya shi kuɗi wannan irin wannan rubutun mu ba kamar mu ya mu je a yi ta yi da mu in an gaba mu dawo mun dai san dai muna da mutuncin mu amma ka ga malami kawai haka nan kawai gara wani suna komai kace shi ma zai shiga ana ta kaza ana ta kaza an bada wani group assignment an shiga ana ta wani nuna nuni a littafi ita ta sa hannu ya ta nuna shi ma ya sa hannu amma na dangula amma na dangula ya ci yo kaga ina ina za ka ji baka ji daɗi ba so kuma ga wannan yan opposition din yanzu ku nan karo ba ku ashe da ni su yan opposition wasu iya dewa duk haka muke so ka ga abu abu a ce ana sharri ana yarfi ana cewa wani ya ci wani daga lokacin da aka ce wada tu zai ce ai haka sai rawa masa addini kenan kuma addini ya riga ya saraya saboda haka ra'ayin su albani da sauransu suke cewa a irin wannan wani lokaci ku je ku tura masu mutunci cikin ku ko ku danyi baya baya ya fa alheri gaskiya ni har yanzu ni ma dai ba na ganin malamai ce kane kane kuma daga cikin abinda wato malamai idan suka shiga za su haifan za su haifan kansu da wato wani compromise da yawa daga ciki akwai wani dole ka rage maka wani kaifin addini wani abin da ka san shi ya ci karo da kai tsarin addinin ka na alwala wal bara za ka kana wasu abubuwa kawai ana dai ganin ka sannan kuma wani zaka ga kana karban shi in ba dan inda ka kana rigan malitanka ne ko kallon shi ba za ka yi ba saboda yana da wani abu da yake da shi a fajirci za a samu za a kawo wakilin dan daudu shi ma ya zo ce shi ma ai za su yi kaza za a samu wakilin yan lesbiyan zuwa zuwa ce kaza ko da ka zo ka yi jara'a ka ce kai wannan against your culture and norms da values ɗinku ne to amma dai wasu za su zo da wasu abubuwa ce ga yancin mata ga waye ga kaza ga kaza duk malami ya zama shine zai bada wai bo a haid a dinga wannan rata hannu a ba da ka tura wani a tura tura malami abu gaskiya zai zama ya rana ce sun gaske saboda haka mu gaskiya a ni gaskiya na fi na fi karkata mara'ayi masu cewa malami su zama su zama iyayen kasa ya fi fara alheri su kansu sanakoyin gargajiya tana cewa an zama iyayen kasa kansu zai sa tsomakin su a a siyasa da suka fara tsomawa abubuwa ga shi kayan da ya zo zama ga lule ko malamai ake su je shiga su tsindin tsindin kaga abu zai lalace ko da ke sarakunan gargajiya ba kuma sunan su kenan ba su ne zai suka yarda da sunan sunan tradition rules wannan gaskiya ba wai sunan su ne na yanka mu a wannan kasa ta ba Allah ta'ala ya kyauta saboda haka gaskiya ni na fi karkata ta cewa malami malami ya hakura ne wa'azi za ka yi to ka hakura waɗannan abubuwan saboda in ka shiga ana zai jarabce ka da gaskiyarka da komi yau jarabawa nawa ne shi fanta mun ya samu shigar sai kawai appointment ne ba dole ka ga yana mushi wani maganganun rashin ne da rashin kyautawa tsabar hasara ta tsiyaci wani lokaci amma mutumin nan shi ba wai zafi aka masa ba appointment ne karatu ne dai ya wanke takardarsa ya kaba bayar ya shi ma ya isa ne a dauke shi amma galibi kaga a ce ya daina kuka a ce ya daina kaza a ce wane ne wane ne kaza kaza kaza kaza kaza duk a ina ne kaje ai abin da dai yake da muhimmanci shine har yanzu ne ba a kawo mana cewa gashi ya ci kuɗi ba ba a kawo mana gashi an ce an ce an ce an tafi yanda ake da rigima tsakanin wata da wani yanzu shi ma a ce ga wani da wata ba kuma shari ko iri iri yana lidda duk sati sai an mushi shari in ka je ka duba toshi toshi a YouTube yanzu kusan lokacin da yake lidda duk sati kusan sati sai an mushi wani mummunan shari kuma haka ya dinga skilin kuru to ko wannan da ya isa a ce ne amma kuma kaga yanzu kuma mun kace zaka shiga zaka siyasa zaka yi zaka zama zai tsakanin ku wani lokaci ko kwanan nan ba wasu kaza ta zo ta mushi waka wai waka take mushi ba ta ko kalamin kirki ba ta da shi ko shi ne aka yi wannan kaga ai kaga malintan an dan samu dan compromise kuma in ba haka ba za ta zo ki bin waka sai ce ki tashi ki ai sai ki sa ki sa kan da yiwa tafa bai amma wani wani ina jin irin masu wanda suka ta irin literature English ina ne da sauransu tana ta rubu buɗe baki kaman kaman za ta kira sallah ba ko kaya ba ta saba kawai da sauransu irin wannan dole za ta samu compromise a addini gaskiya wannan gaskiya muke faɗa amma a lokacin shi ake yaba ko a katsari ko a ina ne in kudu a ido shi ake yaba kuma ya dole a shuru ya rabu da su ya rabi ana tattafawa ana cewa ta kyauta ta kyauta wani ta kyauta ga harkar addini ta san sauka ba na san wannan abin ba na san wannan wato al-itra din wannan madakin da kike yi bai kisa kaya ba Allah ta'ala ya kyauta haka
duk wannan abubuwan ya yi kokari da gaske ya kauce musu eh ya kauce kuma sannan ya hana shi zuwa karatu
wannan shi ne babban babban duka da wani abu da za ka yabe shi shi ne ba fasa karatun ba ba fasa karatun ba abubuwa ne dai shi addu'a Allah ya kyauta Allah ya tsare mu ita hukuma ta musulunci idan duka yanzu muna kishirwanta idan muna son mu kawo hukuma ta musulunci abin ba fara gaggawa ne ba farkon abin da ake fara shine a ringa yada imani cikin zukatan mutane wannan karantarwa shine farkon dan ba na kafa daular musulunci shi sa su wanda suke makiya Allah makiya addini su wanda suka fi damuwa da shi shine mai karantar ba saboda su sun san gina al'umma yake yi amma dan ka zo ka ce mu jahari za mu ka zara zara zara ka sun riga sun sani wani lokaci ne zaka zo a zo a samu guduma a ban mace ka koma eh zuwa wani lokaci shekara goma sha biyar ashirin an kashe ka an gama yanzu ku so sa bilan da an kashe su suna ina ne su duk ba sana an yi an gama ba an kashe su an share su amma in dai koyarwa kake yi to wannan shine babban kalubale shi a wajen wanda ba wanda wanda ba musulmi ba saboda ya san yanzu so kake kai ra'awai kinan mutane su dawo hayyacin su sannan kuma banda wannan a sami wato hijira hijira shine zama al'umma baki ɗaya suna kaurace ma abin da yake baki ne daga addinin musulunci wasu ɗabi'u na ba akwai bakwanta tare da su suna karɓan addinin musulunci suna tarin goma addinin musulunci suna cewa addinin musulunci za su shine alhijira sannan kuma in ta kama kuma ai kuma ita ware tsakanin da ba da ba musulmi ba ka a ce a waya mun shiga mun garbaya wannan wai ba wani abu ne wanda yake na addini na addini ba in kuma bamu iya ba to amma dai akalla a cikin dabi'u ma ga mun kaurace ma mun kaurace ma wato wato kafirci waɗannan sune shika-shikai na biyu ji malamai shika-shikai na uku ma shine a samu annusura annusura shine a samu da su taimaka ma addini za su taimaka da bakin su za su taimaka da zuciyarsu maraurana kenan za kuma su taimaka ma kuma da dukiyoyinsu babu yadda za a ce za a kafa addinin musulunci ba wanda zai sadaukar da dukiya kawai kowa ya samu daga shi sai yaran shi a to wani kaga za a kafa addini haka ba dole a samu al-nusra aya shi ma manzon ya samu ansar bai samu ba ya samu ansar kaga annabi Isa shi ma yake da ce man ansari ila Allah to ana neman ansar dole sannan kuma abu na hudu wani shine shi shiken karshe kuma shine a samu kuma jihadi jihadi ba wai kanka tsammanin wai jihadi ana magana wai kawai abu a yaki a jihadi mu ma za mu koma tun daga kanmu mu ma mu yaƙi rukiyar mu mu yaƙi duk wani abin da ke ya ci karo da addinin musulunci mu ce sai dai a tabbatar da addinin musulunci in ta kama ne kai ake jihadi wannan ba jihadi ba wani abu ne wanda zaka ce wai shi ne farkon abin da musulunci ya sa shi za a fara yi ba shi za ka yi ake jihadi shi ne jihadin nafs za ka ga kai ka fara yaƙi da kanka tukuna ka yaƙi mutanen gidanka su daina su daina yin abin da ke bakala ne daga baya idan wani ya je wani ce shi zai zaka ce addinin musulunci ko kuma ya ce shi zai hana akai koyarwa addinin musulunci wurin wani ko da shi ya ce ba zai karba ba to wannan yana dama kuma a ce a je a ce za a yaƙe shi bai karba wannan shi ne jihadin musulunci wanda jihadin musulunci yana da zawabi da yawa akwai jihadin talab akwai jihadin naf'in wannan duk malamai sun yi bayanin shi in aka zo aka samu wani lokaci munasaba za mu tattauna kan wannan matsalar insha Allah wannan abubuwa guda hudu da muka faɗa ba kawai haka na azumin malamai ke da kawo su ba Allah ta'ala yana cewa walladina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanufawwi annahum fid dunya hasana Allah ta'ala da ya ba da yake ba da labarin cewa zai ba da zai ba mu'mina masauki kyakkyawa sai ce to wanda suka yi hijira saboda Allah bayan an zalunce su kaga hijira dole akwai ta dole a samu hijabil ma'asi a samu wanda za su kaurace ma sabon Allah idan musulunci suke so Allah ta'ala ƙara cewa innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd yake cewa wanda suka yi imani kaga imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyansu da kuma kansu suka yi jihadi fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru kuma suka taimaki addinin Allah kaga nasaru sun taimaki addinin Allah to wannan nan sune da ake samun wato addinin musulunci a dabbaka shi a samu hukumar musulunci da waɗannan amma yanzu mu yanzu imanin wani ya ce wani ya ce akwai hakika yana hakika shehu sai halice shi aka ga ake yakama kuma ina maganar kafa addinin musulunci haka da wannan ne za a kafa addinin musulunci da wannan ga mai cewa kowa Allah ne haccar musu Allah ne kuma ya zagi ya ce wanda bai ce haka ba ko ya zage shi shi ma ya ce kaza kazansa ya faɗa wannan maganar kuma ku ce za a iya addinin musulunci a wanda irin wannan mutane wani masu cewa akwai babu hadisai baki da malam yanzu kafirci da kake ji ana faɗa iri-iri ai dole waɗannan sai mun tashi mun yaɗa wannan in kafin imani zuwa ga zukatan kowa sannan kuma a banda shi kuma mai yaƙi zalunci da ke tsakaninmu kowa shi ba ya zama ya zama wakilin musulunci a karan kansa sannan wannan za shi ne za ka yi tsammanin za a sami za a sami wato abubuwa wanda za musulunci zai iya kawo wato wani abun a rayuwarmu sauran bayanai da yawa da muka yi akan akan wannan abubuwan ga wanda ya je insha Allah da shi muka yi karatu nan matsayin malam bulama ko kuma ya saurari bidiyon audiyon zai ga wasu bayanai da muka yi karkashin fadin wadatu da imatul muslimin min wulati umurihim wa ulama'i su ma wannan mun ta karatu ba ba ma su ɗaya ba biyu ba uku ba muka dinga wasu bayanai kan demokradiyya kan hukunci na musulunci kan kaza kan kaza kan kaza yaushe kuma ake kafa addinin musuluncin kansa ya bai a musulunci yake shi kansa a musulunci ya ake kaza muka mai da muka faɗa ba mai da dinga wani cewa kowa da kowa da babba da karami da wanda ke da experience da wanda bai da experience ki furi jiya bai san ko ina ba sai karin su ka ce wai shi duka kowa ya zo ya wani kada qur'a wai ce ya zaba ba da dan shorisho da wanda yake shi bai san shorisho ba kawai ya je sha shorisho shi kawai kaga an ji an bashi naira bai wuce dubu ɗaya ba ya je canja muku wato rayuwa na shekara hudu ya je saboda ya je ya lalata akwati ya je kaza ya je kaza wanda duk waɗannan mutane ka ce wai daidai suke da daidai ce na wadai da shi ma na yan shirusho ɗaya daidai wa daida da yanzu mu mutanen kirki na zamu zo mu zauna mu ta goma amma ka yan shirusho na su sha ɗaya sirrin jaye mu kenan ka ce wai daidai wa daida suke wurin kada kura addinin sun ce bai zo da wannan abubuwan ba dai wannan wannan wani awayin zalunci kuma da kuma wato rashin ba hankali inda sun yi amfani da wannan hankali shi za ka ji a kamar yadda malamai ke faɗa kuma ka je ka bincika ka gani demokradiyya ba za ka taɓa samu wani wani filosofa ne ya zo da shi ba ko a duniyar arna ba za ka taɓa samu wani filosofa ne ya zo da shi ba ba nan ba nan demokradiyya ba yana maganar social contract ba social contract kana iya zuwa ka gani ka ce wai an je an samu maganganun sun jami'a ka nuzo da sauransu da wasu rafcin malaman musulunci sun ka kawo da abin da su su aristotle da su plato suka faɗa a republic city da suka dinga faɗa da kuma abin da su alfarabi da su alkindi da su ibni sai suka rinka faɗa su ma wannan da ana iya samu ka ce wai wani wanda ke mai hankali ya kawo faɗa wannan amma demokradiyya a ce wai government of, of the people baka ba a taɓa samun wani mai hankali ya faɗa ba a cikin tarihin duniya baki da kuje ku bincika wannan wanda ma yake ganin kamar a mai hankali ba a taɓa gani ya faɗa ba kuma akan wannan ya daga cikin dalilin da sa aka kashe Socrates Socrates abubuwa ne da yawa sai aka kashe shi daga cikin abin da ya sa suka ce yana ɓata hankalin mutane saboda lokacin da aka fara kawo mutane suka fara gauga'un nasi suka fara cewa za su kawo demokradiyya sai ce ina ana sa a kawo instability kenan ana son a kawo hargitsi a lokacin shi shi ya zama in favor of government of of the of nobility a lokacin shi abin da yake so a kawo kenan akan wani aka shi Socrates banda wannan akwai magana addini ma banda ita akwai magana addini amma dai ba ana son a san cewa daga cikin dalilin da yasa aka yi akwai maganan tarar ile ma dokadiya dan demokradiya ai shi wannan shine mulki amma sauran ya za a yi mulki ya za a yi waye wani alƙawari tsakanin mu da shi shugaban da sauransu wannan wani abubuwa ai da yan political science san ba shine asalin demokradiya ba saboda haka wannan shine iya abin da zamu tsaya gashi ma har yau ne tsammanin zamu shiga cikin karatu mu iya shiga cikin karatu ba amma insha Allah wanda zai zama kamar shimfiɗa ga babu da zamu shiga dan babu ne akan kai hukunci zuwa ga wajen Allah ta'ala ya halatta mu hukunci da constitution da sauransu insha Allah za mu zo mu ƙara buɗe bayanai akai insha Allah abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya kai mana sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah kuma za mu karatu ran asabar kuma za mu dan je hutu na sati na sallah insha Allah Allah ta'ala ya karɓar addu'o'in mu da zabi a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala ya tabbatar da gadugan mu wanda suka mutu ba samu halartar wannan kwanaki ba Allah ta'ala ya kai musu ladan su kabari Allah ta'ala ya ji kan malamu mai kan malamu malamu mai kan iyayen mu da iyayen iyayen mu Allah ta'ala ya karɓa ibadodin da zabi a waɗannan kwanaki masu albarka kar a sakaci da dukkan abin da za a wato za a yi na neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala ka a raina waɗannan kwanaki ba kuma azumi ne kadai ba galibi mu ya zama in kautar da wannan wannan ibada zuwa ga azumi kadai ba azumi ne kadai ba zumunci yana ciki akwai wanda kila ba za su samu dan nama da waye da ka samu wasu wasu wani aikin alheri da ka taskace shi kai a wannan kwanakin kawai za ka yi wannan shi kansa wani abun a duba ne ba da shi akwai zumunci ba da shi akwai mu gyara zuciyarmu tsakaninmu da yan uwanmu dama an je wani sha'ani tsakanin wani da wani ba sa shi mata sun haɗa su yara sun haɗa su wa daidai wa daidai ka gyara zuciyarka tsakaninka da mutane wannan shi ma sadaka ne mai girma kuma Allah zai yi tashi baka lada to ladan zai girmama shi a waɗannan kwanaki masu albarka sannan kuma taimakon ma na sadaka duk yana nan sannan kuma azumi kuma yana nan a cikin azumi da da yake wato yake karfafa wajen a yi shi shine azumin ranar arafa kar a manta da shi sannan kuma ga zikirai da ake da shi a waɗannan kwanaki mutsalakin su kafa kuma aje aje kwanaki na idi da kuma ayyamu tashi su kuma mukayyar ne su kuma duk waɗannan kai ai wasa da waɗannan lokuta wani na nan yana bai samu dama ya kawo wannan lokacin ba amma mu Allah ta'ala ya kawo wasu daga ci da bamu san za mu kai karshe ko za mu kai ba amma dai Allah ta'ala ya kawo wasu daga ci muna halatta to a ita kokari waɗannan iyamul layl su sadaka iyalai su kansu da wasu an fada da ake dan musu haka dan dan takaita shi shi ba Allah zai ba da lada abubuwa ne duk wato al'amalu salih aka fada aiki nagari to aiki nagari kuma abubuwa ne da za su shiga abubuwa da yawa ciki ba wai kawai azumi ba wani zai ga azumi kawai amma za ka tsakanin shi babu mutunci shi tsakanin shi da makocinsa babu kaza duk wannan a yafi juna kuma wannan ya zama shine wato dan bana wato a kyautata hudda da zama cikin tsakanin mu da sauran wato ya uwan musulmai Allah ta'ala ya taimaki mutanen Falastinawa akan makiyansu Allah ta'ala ya kawo musu dauki a wannan abubuwa da suke fama da shi na jarabawa na Yahudawa Allah ta'ala ya kare mu daga dukkan wani kafirci da kafirai Allah ta'ala ya dauka addinin musulunci wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Na'am? To, lalle ga sadaka ruwa ga shi aka kawo mun ga mutane duka kowa ya amfana Allah ta'ala ya saka da alheri, Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alheri, Allah ta'ala ya tunkuɗe musu dukkan sharri. A duk wani har waɗannan ruwan ruwa da ake yawan kawo ba shi kansa duk inda zo sai aka kawo shi ma wanda ba su kawo Allah saka da alheri. Allah ta'ala ya karbi wannan abubuwan da ake yi da hannun dama. Allah ta'ala ya sanya a cikin mizani. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.